الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 daidai da 28 ga watan afril miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare na wannan wata mai albarka yau kuma shine darasinmu na 27 cif a cikin wannan wata kuma yau shine na ƙarshe khitamuhu misk insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora muna cikin suratul a'raf za mu dan karanta aya biyu zuwa uku insha Allah kafin kuma jawabi su biyo bayan Allah yadda karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta 190 daidai za mu tashi aya mai namba ta 191 insha Allah Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
jiya muna cikin magana kan halittar annabi adam alaihi salam da allah yi da kuma abin da ya biyo baya na zuriyar da za ta zo a bayansa wanda malamai suke cewa akwai intikali minan nau'ilal jins an fara magana da annabi adam alaihissalam to sai kuma magana ta tike da jinsin da za su fito karkashin annabi adam alaihissalam can falon mata ga shaha hamalat hamalar kafifan famar rabbi falon ma askalar da'awar laharar bahuma la'in ataitana salihan lanakunan na mina shakirin to nan magana ta tike ga annabi adam alayhi salam falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a to ta kuma jinsi yayin annabi adam domin shi annabi adam ba mai shirka bane Allah ta'ala ya tsare ya samu isma daga Allah ta'ala da dukkan wani annabi yake samu shine malamai suka ce intiqali minan nau'il jins an fara magana nau'in annabi adam kuma magana ta tike da jinsin da za su karkashin sa akwai masu neman haihuwa kamar yadda bukatu da yawa ake nema agun Allah a lokacin da ake neman bukatun za a kaskantar da kai a dinga roƙon Allah ana masa ɗa'a ana binsa amma daga zarin Allah ya biya bukata wa an su kuma kristin jalai an fahimta wa an su hashirka suke wa Allah bayan bukata ta biya to shi ma wannan Allah ya fara magana da annabi adam sai ce daga cikin 'ya'yansa akwai wanda yake hankoran Allah ya bashi da Allah ya ba shi haihuwa in ya ba shi haihuwa ga kaza zai ga kaza zai to Allah iya ba shi yaron ja'alalahu shuraka'a fi ma atahuma sai ya sanya yaron ya zama tarayya cikin abin da Allah bai tare da Allah fa ta'ala Allahu amma shirikun sai Allah ya ce girma da bunƙasa sun tabbata ga Allah amma ya shirikuna game da abin da waɗancan suke hada Allah da shi na shirka sai Allah ta'ala ya ce ayi shirikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu ku yi tarayya da Allah a ibada da shi kadai za a yi wa bauta da mala ya kalko shay'an da wanda bai isa halitta komai ba ba abin da isa halitta kai bayan ma bai halitta ba wa hum yukhlaqun su halitta su aka yi duk wani wanda za a bauta masa ko mai rai ko marar rai to Allah ne halice shi in ma sassaka shi aka yi aka kera to sinadarin da aka sassaka shi Allah ne yi shi an fahimta da ufar ɗalib wal matsalu shi kansa abin bautar mai rauni ne ballantana shi ma mai bautar mai rauni ne to sai Allah ta'ala ke ta ta yaya bayan jiya kana ta roƙon Allah a baka a baka a baka amma yau Allah ya bayar kuma ka haɗa Allah da wani kai wa Allah tarayya wannan aiki ne daga cikin jinsin abin da 'ya'yan annabi da muske yanzu shirkar ma ta tashi daga arna da maguzawa yanzu shirkar ma ta zo har gidan musulunci a naji yanzu misali abin da yake faruwa da 'yan siyasa lokacin da ake neman takara ana neman kujera a dinga yawo masallatai wajen karatu a yi ta addu'a Allah ya bayar Allah ya bayar amma idan Allah ya bayar din sai ya zama to mawaki ma ya fi limamin juma'a su mutunci alfarmar da za a yi wa mawaki kuma kaɗi ba ƙaramin malami za a yi wa ita ba kaga wannan an yi wa Allah butulci ba daidai bane ba saboda ka wajibi ne mu gane cewa idan muna nema agun Allah to idan mun sauma mu koma ga Allah sai Allah ya sa masa albarka amma wannan kamar ta ɗabi'a ce ta butulci ta zama butulu idan har kana neman abu agun Allah in ya baka idan ka canja abin ya koma yi wa Allah butulci to Allah sai ya zare albarkar abu kuma ya kyale ka da shi in shugabanci ne sai Allah ya barka da shi in dukiya ce sai Allah ya barka da ita in ɗa ne sai Allah ya barka da shi duk taimakon da Allah ke sai Allah ya zare hannunsa daga taimakon shi yasa za ga wani ya samu abin maimakon ya huta imani ya karu kuma zai karu ba sai ga abin maimakon ya mai hanya zuwa ga rahama kuma ya mai hanya zuwa ga azabar Allah Allah ta'ala ya tsare shine ayi shirku na malakar ku shayna hum yakuna kuna yansa hada Allah da wani sai wa Allah tarayya fi ma yakhluqu shay'an cikin abin da Allah ta'ala shine yake halittar komai wa hum yakhlaqun alhali su din abubuwan da ake tarayya da su ɗin ake haɗa Allah da su hasali ɗin su ɗin ma halittar su aka yi an fahimta hasali su ɗin halittar su aka yi ba su isa su yi halittar ko da da guda ba ne Allah ta'ala yake cewa wallari na ta da'una min dunihi ma ya miliku da min gidamir in ta da'uhum إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
muna mara balale da kwamandan hizba da kuma jagororinmu manya-manyan malamai a cikin wannan gari da dr abakar idris talle chief imam na masallacin juma'a da ke jami'ar gwamnatin tarayya ta kashere kuma ɗaya daga cikin limamin masallacin miyatti da kuma international imam malam ahmad muhammad gombe allah ta'ala ya ƙara rayuwa albarka muna musu barka da zuwa wannan majalisi allah ta'ala ya musu albarka Ah, allah ta'ala ke cewa lazina ta da'una min dunihi waɗannan da ake bauta musu koma bayan Allah ɗin ma ya mulku da min ƙiɗimir akwai ƙiɗimir akwai fatil akwai naƙir wanda duka malamai suna cewa a jikin ƙwallon dabino duka ake fidda waɗannan sunaye da Allah ta'ala yake faɗar ƙanƙantarsu da rauninsu to su abin da ake taɗa Allah da su ɗin ko su ba za su iya halitta ba kamar fatil shine ɗan ɓawon da ya lullube ƙwallon dabino an fahimta naƙir wata ‘yar huda da ke bayan ƙwallon dibino duk wanda yake kula zai ga akwai wata ‘yar alamar huda a gun idimir kuma ɗan zaren da yake tsakiyar ƙwallon dibino tsakiyarsa akwai wani ɗan zare haka a kwanci a ciki shi ne idimir to waɗanda ake haɗa allah da su to kowane ba za su yi halitta ba ba ƙwallon dibinan ba rigar da ta lullube ƙwallon dibinan ba su yi halitta ba ƙwallon dibinan ba ɗan hutun da ke bayan ƙwallon dibinan ba su iya yi ba wannan ba ma yar zaren da ke tsakiyar kwallon da biyu ba su yi tsabar rauni ya karo yake na to mutumin da ba zai iya wani mutum za a bauta masa a kullum abin da muke faɗa wanda suke kai kan wajen bokaye da yan tsafi mutumin da a duniyance ma jahilin gabar da yamma ne wani ko sunansa ba iya rubutawa amma kai kana zuwa karatu ka waye ka yi boko ka yi wane ne amma ka je ka ce ka je jahili ya baka doka ka bi wani a sashi shiga gida ta baya kamar mota wani a ce in za fito kudu zai duk abin da ake arewa zai ba wani a ce ba zai da gida ba sai karfe kaza kare suke shigo mutum da wayansa da wayewarsa amma sai kai kansa gun jahili dinga bashi doka domin ƙwaƙwalarsu ta kife Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ke cewa in ta da uhum la yasu ma'udu a aku waɗancan abin da kuke haɗa Allah da su ko da za ku kira su to ba su iya amsa muku a dinga kiran aljani boka ya baka wani wurdi kana yi ka je kana kiran mamaci a kabari to Allah ya ce ko jinka ba su ba za su amsa ma ba Allah ya ce a kaddara ma walau sami'u masa jabulahu in ma sun jin ba su iya amsa muku wa yau malkiyamati ya furu na bishirki ku a ranar alkiyama za ku kafircewa wannan shirkar da kuka yi za ku ce ku ba ku yi ba kuma Allah ya tabbatar kun yi wala yi na biyu ka misul kabir ba wanda zai baka labarin gaskiya fiye da Allah shine alkabir an fahimta sai Allah ta'ala yake cewa a ayi shirku na malakal ku shay'an lahum yakulun wala yastati'una lahum li'abidihim nasara waɗancan da suke bauta musu to gumakan ba su isa su taimaki masu bautarsu ba wala an fusahun yansurun hata kawunansu ma gumakan ba su isa su taimaki kansu ba da ufat talibu wal matsalu bai taimaki mai mai bauta ballantana ya taimaki kansa bai taimaki kansa ballantana ya taimaki masa bauta amma ya ci gaba da
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يتوى إن تدعوهم أي أيها المشركون idan kun kirayi waɗancan mushrikan ku kirawo su akan su bar bautar gumaka a dawo a tsaye da tauhidi a tsaye da sunna la yattabi'ukum ba za su bi ku ba in mutum ya narke ya yi zurfi cikin shirka to kowaye baya baya yi ai laye jibu na kun ila muradukun bihi kama yi hubikumullah ba za su amsa mu kan muradunku irin abin da Allah ke soyantar muku wajen tsayawa kan tauhidi to su ba su amsa muku ba sai Allah ce sawa'un alaikum daidai ne gare ku a da'autumuhum ko ku kira su zuwa ga tauhidi am amtum samituna ko kun shiru maku iyalin su irin wannan Allah ya kaddara musu bata wanda ya nisa bai jin kira ko ka kira su ko ku yi shiru duk da dade an a'a an an du'aihim fa innahum la yattabi'unahu li adami sima'ihim ba za su iya taba bin wannan gaskiyar da kuke faɗa ba domin ba sa ji su ta kife an gane ko ba za ku taba canja halin su ba suna nan kullum maimakon su dawo gaba suke yi maimakon su fahimci gaskiya a kullum nutso suke a cikin shirka a cikin yi wa Allah ta'ala tarayya na'am aya ta gaba da
innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillah waɗannan da kuke bauta ma wa koma bayan Allah kamar Lata da Uzza da sauran masu bautar kabarurruka da waliyai to Allah ya ce ibadun amsalukum su ma bayi ne kwatan kuce ba wata halitta bace daban ba wata doriyar martaba gare su akan ku ba yanda kuke halittun Allah mulkan wa kalkan wa abida su ma hakan duk wanda za a bautawa ko mai rai ko matacce ko gunki ko katako ko an sa mai suna ko ba a sa mai suna ba to shi ma ibadun amsaluku shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah imma jamid imma nadik ko ya zama to daskararren abu kamar ice katako dutsi da sauransu ko ya zama to abu mutaharrik kamar masu bautawa dabbobi kamar saniya a wani bangare kasar indiya da sauran makamantan waɗannan to duk abin da ake bauta ko mala'ika shi ma ibadun amsaluku bawa ne na Allah masu bauta annabi isa da uzair su ma ibadun amsaluku bayi ne na Allah kwatankwacinku sai dai ɗauriyar martaba da daraja da Allah ta'ala ya musu da musu annabawa ne waɗancan amma duk wanda za a bauta Allah ya ce a faɗa muku bayi ne a gun Allah kwatankwacinku sai Allah ya ce fada uku ku kira su ku kira su wajen neman tanyo da agaji malamai sun ce nan irin kiran da Allah ya ce ku yi musu ɗin to kira ne na in ba Allah ba ba mai amsa wannan kira amma yi jibul mutsar da iza da ahu ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم مم.
ويجعلكم خلفاء الأرض مم.
أإله مع الله بل أكثرهم لا قليلا ما تذكرون Allah ta rake ce amman yujibul muqtada idza da'ahu wane ne yake ceto wanda ya fada cikin damuwa a lokacin da ya kira shi kaga a wannan gaba akwai du'a da ake yi na igasa na neman tanyo yayin bala'i da musiba to a wannan gabar duk wanda ka kira ba Allah ba to ka bata kan mota ya kwace Allah za a kira kan mashin ya kwace Allah za a kira mutum ya yi tuntube zai faɗi ba shehu zai ce ba ba hausu zai ce ba Allah zai ce domin shi Allah shi ne mai ceto mutumin da ya faɗa cikin bala'i ko yake matse da neman gaggawar taimako to Allah ne yake wannan kawai shi ne mai amsa irin wanda yake cikin bukata ta musamman iya cikin tsananin bukatuwa ga halaka ta doso shi gadangadan to ba wanda za a kira a wannan gabar in ba Allah ba waye kici fusuwa wane ne yake yayi damuwa shekara uku baya shekara biyu irin wannan zama ma ba a samu dama an yi ba ana covid-19 an hana a je umar an hana a je haji an hana a yi jam'i an hana a yi juma'a duk al'ummar musulmi masu imani suna cikin damuwa da fargaba to waye ya ɗebe wannan damuwar Allah ne Allah ne ebe damuwar a lokacin da ya so damuwoyi da yawa za a haro musulunci da su amma shi Allah sai ya kokarin ya ainihin yaye wannan damuwar sai ya yaye damuwar ga bayinsa domin hakan ya zama to tsani ta su gane in ba Allah ba babe wannan aikin abinda aka kitso aka kudunduno a karkashin covid-19 to Allah ne kadai ya san abin kuma shi ya zama mai ruwan sanyi amma dizzatin al'umma abin ya wuce wannan abu to amma Allah da yake shine in wutar bala'i ta taso shi ne ke kashe ta da kansa to Allah ya kashe mana abubuwa da yawa wanda al'umma wallahi ba su sani ba Allah ta'ala iya iji abubuwa da yawa wanda za a haro musulmi da musulunci wanda ba ba kuma sani ba domin rahamaniyarsa da jin kansa zuwa gare mu to Allah ta'ala yake cewa a waɗanda kuke kira ba Allah ba ibadun amsalukum fada'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su irin kiran da Allah ne kada yake amsa shi in kun kasance a cikin bautar su kuna da gaskiya ko laƙa musu sunan Allah da abin bauta in dai da gaske ne to ku kira su su muku ruwa daga saman sun isa ku kira su kuna neman haihuwa su ba ku sun isa ku kira su kuna neman mulki ko kuna neman arziki ko kuna neman Allah ya ɗauke mutu wata damuwa duk irin abin da Allah ne kaɗai yake amsa kiran to Allah ya ce ku kirayi gumakan in sun isa su amsa mu je gaba malam
ألهم أرجل يمشون بها Mm.
أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها Mm.
أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
muna marabtar malam Musa Usaini da halartuwa wannan majalisi shi ma ɗazo nan ya dawo daga asamin daga rimfin diga tun farkon watan har zuwa yau iya can to ina tsammanin jiya ko yau ya rufe gashi kuma ya ƙarasu wannan gu malam muna ma barka da zuwa Allah ta'ala ya karbi abin da aka yi Allah ta'ala ke ce alahum arjulu yamshuna biha su waɗancan gumakan Allah ya ce a tambaye su a tambaye ku kuma su bauta musu suna da ƙafafuwan da suke tafiya da su amlahum aidin yabdishuna biha ko suna da hannu da suke damƙa da shi am lahum a'ayunun yubsiruna biha ko suna da idanuwan da suke gani da shi am lahum azanun yasma'una biha ko suna da kudun da suke ji da su duka wannan babu Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu uludu shuraka'akum ila halaki ku kirawo duk abin da kuke hada Allah da shi duk ku kirawo su ku kirawo lata ku kirawo uzzu ku kirawo manata da kowa sun baki duni sannan ku nufaci ni da kaidi falatun ziru na karku saurara mu in sun har isa gumakan naku to shikenan su yi min abin da zan mutu su yi abin da zan bar duniya gaba daya ba sai ina na zan yi da'awa ba to duk abin da suka san na kulli za su iya yi to kada su saurara ni annabi nuhu shi ma ya faɗi irin wannan magana a can lokacin da muke karanta kisa annabi nuhu alaihi salam wannan kuma yayi daidai da irin ainihin abin da kafiran annabi a shu'aibu alaihi salam suke faɗa masa cewa annabi huda alaihi salam da suke cewa in da suke cewa abin ba abin da muke gani inna qulu illa ataraka ba'd aliyatina bisu ai hudu abin da muke ganin kawai wannan abubuwan da kake faɗa akwai gumaka ne suka washe raye gumaka ne suka ma baki yasa ka kasa zama ka kasa tsayuwa wannan wa'azin da kake ai ba lafiya ba gumaka ne suka taba ka an fahimci wannan to su kuma manzon Allah ya ce duk abin da za su yi na kaidi da kulle-kulle kada ku saurara mu ku yi duk abin da za ku yi kamar yadda sa'aratu fir'auna ajiya kuma sahabban annabi Musa ayyau suka faɗa musu duk abin da za ku yi ku yi kada ku saurara qalu la dayra inna ila rabbina munqalibun in tauhidi yayi tauhidi to dan adam ba wanda yake jin tsoro in ba Allah ba an fahimci wannan aya ta karshe malam
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Allah ya ce to karare ne miji insha Allah والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم Hmm.
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون miji وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا Hmm.
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Allah ya ce inna waliyallahu alladhi nazala alkitab ai wanda yake jibintar al'amarinku shine Allah wanda ya saukar da alkitab shine alquran wa huwa yatawalla salihin Allah kuma shine majibincin al'amuran mutanen kware mutanen kirki lokacin da Umar bin Abdul Aziz wanda ake ce masa kha- khamisul kul- khamisul kul- khamisul khulafa ya zo dab da ajalinsa sai 'yan kusa da shi suke cewa ya khalifa gashi ka zo dab da ajali kuma muna ganin kamar ba wani abu da ka bari wanda 'ya'yanka magadanka za su samu mu a fahimtar mu ya kamata a ce akwai wani abu da ka bar musu wanda za su rayu bayan ka mutu aka bawa umar bin abdulaziz wannan shawara sai ya ce su wannan yara da kuke bada idan mutanen kwarai ne to Allah ya ce wa hoyi ta wallan salihi ko ina nan ko bana nan Allah zai jibinci al'amarinsu idan ko mutanen banza ne me amfani na bar musu abin da zai karasa su a jeji na bar musu dukiya na bar musu kadara maimakon su bi Allah kuma su fandare saboda ka wannan dalilai guda biyu yasa Umar bin Abdul Aziz ya kwanta ya mutu ba wani abin da ya barwa yayansa na gado domin ya ce in mutanen kirki ne Allah ya ce wa huwa yatawallas salihin shine mai jibintar al'amuran mutanen kwarai Allah ka jibinci al'amarin Allah ka zama gatan mu muna sake marabtar wa an su malaman namu akwai malam Abubakar Sadiq ba wanda yake gudanar da tafsiri a unguwar Madaki majalisar Salafiya ko malami na ne akwai malam Isa Abubakar darakta na Alhuda Al-Academy- Academy kuma shi ma malami na ne tare yake jan hannu na muke tafiya makaranta da shi akwai kuma mai gidanmu gaba daya malam haruna biniya wanda shine mai mana tsawa a aji a wannan karatun da muke na digiri na biyu allah ta'ala yi wa rayuwa albarka shi ma ya dawo daga tashan daɗin kowa a can ya yi tafsirin azuminsa gaba daya allah ta'ala yi albarka allah ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi wadannan wanda kuke kira ko kuke bauta kuma bayan Allah la yastati'una nasarakum ba su da ikon su taimake ku wala anfusahum yansurun kawunan su ma ba su da ikon su taimaka wa in tad'uhum ila al-huda idan kun kiraye su zuwa ga shiriya su gumakan la yasma'u ba za su taba jin ku ba wa tarahum za ku gansu ko za ka gansu ya muhammad ko za ka gansu ayyuhal ƙare yanzuru na ilaika suna kallo zuwa gare ka amma wa hum la yubsiruna su ba kallon suke ba wa in kanu musawwirun bil ayn wal anf ko da za a siffanta su a sura su ga ido ga kunne ga hanci to fa hiya sura la hayata fiha sura ce wanda babu numfashi babu rayuwa a cikinta Allah ta'ala ya taimake mu da yake majalisar namu yau yayi albarka kwarai da gaske akwai yan uwa da malaman wanda ya kamata al'umma wanda suke wannan majalisi su gansu kuma aji yan kalmomi na alkhairi daga bakunan su wanda hakan zai karasa a sake fahimtar juna a cikin wannan aiki na da'awa wanda shine babban makasudin da ya tara mu anan dukkan wata abota ko aminantaka da ta haɗa kowa da kowa a irin wannan tafiya da'awa ce kuma duk inda kaga dan uwanka almajiri ko dalibin ilimi kaga dan uwanka Allah ta'ala mana albarka kafin da kirawo wanda zai fara zuwa ya zauna a da karshe akwai kira ga al'umma musamman wanda suke halartar wannan majalisi cewa shi ilimi ba shi da amfani matakar ba aiki da shi a tsawon kwana 27 din nan cikin hikima ta Allah ya ba mu iko mun karanta wasu ayoyi mun yi bayani kamar yadda malamai suka rubuta akwai hali akwai umarni duka mun bata kansu to babu shakka kamar linzami ne aka rataya mana auya in ka san abu ƙur'ani ya ce ma ba daidai ba ne idan ka je ka aiwatar da shi to kana da laifi a gun Allah idan Allah ya kama ka alkiyama ya gama ma yakan hanzari wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula irsalin ya zo masakon ya same ka an yi bayanai da yawa kan gaɓaɓai guda uku masu mahimmanci abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala musamman a mu'amala mun fi tsayawa a daddake magana game da mu'amala domin a galibiya ciwon da yake ciwa musulmi ƙwarya a yau kenan akwai ibada akwai tauhidi an fatattake shirka da guraye da komai ibada ana cika jam'i a yi sallah da sauransu amma mu'amala tana ba muhala akwai matsala a mu'amala matuƙa a gurin wa'ansu daga cikin ɗaliban ilimin ma ba ma gama gari mutane ba ana samun hasada ta bayyana ana samun ƙiyayya ana samun abin da suke kira da wannan fifi ta kai da kallon reni da sauran abubuwa marasa kyau wanda addini ya yi watsi da su to in har gama gari zai yi wannan to bai dace a ce ɗalibin ilimin ya yi wannan ba ina kira ga almajirai yan uwana mu gane cewa shi Allah idan ya sa doka akan kowa daidai take ba wa an su shafafu da mai da za a ce za su ibin doka zauna lafiya ba zai yi ba saboda ka mu dage mu dinga ɗabbaka aiki da karatun da muka yi ira na biyu ga hukuma musamman ta wannan jiha ta mu mai albarka akwai abubuwa da muka kira tun lokacin da za a fara wannan tafsiri game da wani abu da yake nema ya dawo mai muni wanda da an yi jana'izar an binne shi ne ɗaukan makamai agun matasa suna kwace suna ta'addanci to abubuwa da yawa sun faru hata a cikin wannan wata akwai wanda sanadiyar rayuwarsa ma an yance wani soja ne da sauransu da abubuwa da marasa daɗi to muna kira ga hukuma wannan wajibinta ne tsarewa al'umma rayukansu da mutuncinsu da nasabarsu da dukiyarsu da addininsu to wajibi ne akan hukuma in wanda wannan dolan ta zama kansa ya tsaya yayin Allah zai taimake shi duk abin da yake nema a gun Allah na siyasa da na waye inda ya tsaya ya kamanta abin da Allah ya ce wallahi Allah zai taimake shi ta inda ya zake zata da inda ba ya zata to saboda ka duk inda barna aka binne ta to baya halarta a tado da ita wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a yi ƙoƙarin daƙile wannan masifa tun kafin tafakafin al'umma allah ta'ala ya samu dace allah ya mana albarka yanzu zan kirawo malam abubakar sadiq ba ya zo ya dan ba mu minti uku cikin irin hikimar da allah ta'ala ya bashi wajen gaisa da al'umma da jawo hankalinmu musamman game da abin da yake kanmu a matsayinmu na musulmi na wajibi a karmar kalwa bismillah ya wani abin na turo shi na turo wani sabon ta yi ma an gama magana wani ayi an gama gama wani ayi a sanar da toshi na musulun ta toshi na
محمدا عبده ورسوله إيه.
رب اشرح لي صدري ka rike shi a ne kawai eh waccan ne وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي yawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام.
وتعالى لأهل مسكوتهم وأن مسلاتي من البركة على يوم 27 من وقت رمضان إذا لما على صلى الله عليه وسلم نظر مكة زوى مدينة يا الشفاء الأولى تقريبا إلى 43 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu miladiya da 2022 a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana mai albarka muka haɗa wannan masallaci domin kulle karatu da babban malaminmu shaidu mutala malam sa'id obama ya fi gabatar mana tsawon kwanaki ashirin da rukun da wannan wata muna roƙon allah da barako ta'ala ya amfanar da mu da abin da ya gabatar mana daga farkon watan har zuwa yau da abu dai da gabatar a ciki allah da barako ta'ala ya gabatar abin da zan yi wannan kan shi abu ne kwaya ɗaya gaban da ya magana yanzu game da abin da ya shafi aiki da karatuka da ake yi a wanda da cikin magabata wanda zuwa cikin tajattun auliya imam buhari bin wal allah kara masa rahama yake cewa ya kamata kullum bawa ya kasance ya kamata kullum kada damuwan bawa ya kasance tara ayyuka ko kuma yawan ayyuka da yake aikatawa ya gyara da kullum da abin shi ya kasance gyara aiki da yake yi da kuma yin aikin wanda shari'a ta tsara kuma a samu mai kilasi da kuma mutaba a cikin aikin nashi a samu mai kilasi na amal da yake da kuma kilasi na niyya sannan kuma a samu mutaba a shin da yake aikin mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka yake a yi yake saboda sau da yawa za ka samu mutum yana yawan da yin sallah yana sallah yana komai amma kuma a cikin sallar nashi yana sa wa Allah da baraka wa ta'ala a cikin nan yace haka zaka samu mutum yana yawaita yin azumi ko kuma yana yin azumi amma zaka samu mutum azumin nashi yana sa wa Allah da baraka wa ta'ala a cikin nan to yace ya kamata ya kasance da mu mutum kullum shine gyara kai kamar da kuka ci mata Ramadan din na abun sha'awa ne da ta wuce a gurare daga cikin wanda Allah da baraka wa ta'ala ya yi musamman Najeriya din da ta wuce birni da kauye anguwa anguwa da ga anguwa ana tarjama qur'ani ana karanta da mutane saboda me an shiga wani wata mai alfarma wani ana tsammani sun wannan watan ana fitowa da wani natija da yake mai tsada ga wani allah da babu da ya tafi da shi shi ne ta kama kamar da ya zo ayan da aka yi magana kan ramadan yana da kyau gaskiya kamar da ya magana ya kasance kullum kuma sunku shi ne kullum gyara ayyukan ba ya tara aikin ba gyara aikin ba mu shafi yana cewa wani ilmu illa bin amal yake to irin ba kuma wani ba a yi da shi shekul islami bin jami'a allah da barko da allah ya fara masa rahama yake cewa duk yawan ilimin ka duk yawan ilimin ka in dai ba ka aiki da shi babu tsoron allah da barko da allah cikin shi to ka jaye ne saboda me sa ilimin zai dawo hujja a kanka ba a gare ka ba sabanin kai aiki da shi ilimin zai dawo hujja ne a gare ka ba a kanka ba dole a zo gaskiya mun ɗaliban ilimi da wanda muke sauraro ya kamata mu gyara ayyukanmu yadda zai kasance muna yin sa da ikilasi da kuma mutaba'a da kuma gyara ayyukanmu da niyoyinmu especially abin da ake samun matsala da ya kawo ɗaliban ilimi abin da ya shafi asad da kuma mutum yana ji da kansa yana ga kiyan da ya zama wani mataki kuma wani albini da yake faɗi a cikin baitukan shi a farko da yake yi wa ɗan shi kuma ɗalibin shi nasiya kuma yi wa duka da ayyamin fadda wata yin rizika sa'atina da أجل كتابك دعوتك لو أجلت إلى ما فيه حوضك لو أكلت إلى علم تكون به تماما أجل لك كما فراس العلم تقول لا يحقا لك تقول الوالي بإذني أو أنت أجيب لك ولا تريد مشكلة على تبارك وتعالى لك تقول ويكون لك إذن من الله أجل أنا جوا أواني على ربيك صدري على مالي أشيك نفسي أو دي كذا شيك فلا أو دي كذا أجي لك وشيواني لا يعني ولا على تبارك وتعالى علم ودعوة الله تواتر إنما يتقبل الله من المتقين دعوة الله تواتر الله تبارك وتعالى أنا أبانا هو مسكين التقوى ولوانا الذي جاء عن قلوبه كما لمنا ونور على بيت المسجد هم صورة بيت اليوم إذا كشف من كل شيء أظن بيقاوم مكان كل ذلك نهاية بلا أكمل إذا أكمل ذلك وأنا أظن بيقاوم أظن mu an gudu kusan ce ya faru saboda ni lokacin da abin ya faru da suka shiga cikin ranar shi mutunci ina da na bar wurin mun gama ɗaki na auro gida da wuce nake da ya taɓa da na wannan wurin ba abin ya faru sun da sama layin sun kashe sojan dawa ma ya sojan gida ya dawo hudu yana shirin ya koma a washe gari ko kuma bayan kwana biyu ya koma suka ji suna neman kashe shi ya fito ya zo ya tabe ni suka kashe shi bayan sun kashe shi suka hauro wajen anguwar namu da makamai da kayan yadda suke da nake da gidan da nake da ciki a wani abu kan wutan da ba a cikin nan da wuka ake abubuwan su da kaza kaza kaza da abubuwan suke yi muna gani suka yi wannan abubuwan su abin ba kuma wani kada wani biyayen musulmai suka yi wannan abubuwa cikin azumi ko bayan sun yi da daddare da wani kuma suka ta wa ko wani abu suke ana shin da biya da ma'ana ma suka kare wani da rashin mutunci da kaza kaza ba wani abu ne da yake na bakin ciki wanda yake cikin zuwa da aka yi muhammadu ne sai abubakar sai kuma sai kaza kaza da samu biyayen musulmai wannan shi ma cajin ne a gare mu ya kamata musan wanda shi tunani gurin dawo da ambulan wannan yara su dawo kan kudura daidai wannan take ne mara wanda da bara ko ta'ala ya dace da mu sanya mana albarka a cikin wanda aka wata wani a wannan watan da kami ba mu kuma gabatar a cikin wannan watan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikun salam malabakar sadiku wa allah ta'ala ya saka da alkhairi da wannan gudunmawa da ka bamu allah ta'ala ya albarka a gurgurce akwai dan uwa daya daga cikin limaman wannan masallaci hafiz malam musa husaini wanda dazu dazu ne ya dawo gida shi ma za mu so mu ji yan kalmatai ne a wanshi wanda abin zai amfana da mu insha Allah sheikh bismillah
bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة muna matuƙar farin ciki muna matuƙar farin ciki da haɗuwar mu wani wuri don sauraron alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin ɗan uwa alhaɗa sunan mutaba da misali cin nuna wannan masallaci da shi da Allah ranar sa da kuma mahalarta duka Allah sa ka muku da alkhairi wato wannan wata yana fitar da yawan albarka a cikinsa wannan ma'aruf ne abin sani ne da kowa sannan yana da matuƙar muhimmanci yadda muka darraba kanmu muka horas da kanmu wajen ambaton Allah to ya kamata mu dawwama cikin wannan abin da muka horas da kanmu muna yi kan ya kasance mun horas da kanmu a yanzu bayan ramadan kuma ya zama mun nisanci ambaton allah sai ya zama mu bayan ramadan ne ba bayan allah ba to wannan mun nisanci wannan a in ba manta da wannan tsayin ko ibn rajab ɗaya cikin su yake cewa a kamar da wasu abubuwa guda hudu hadisince su abubuwa guda hudu in ka lizince su Allah zai dinga tunawa da kai idan kuma ka nisance su to kuma kan Allah zai nisance al'amarinka abu na farko ya ce ambaton Allah ya ce yawan ambaton Allah zikirar ba ambaton Allah saboda ne sai kawo da dare ke ta fasfuruni azkurku in ji Allah fasfuruni azkurku ina fata an gane mu lokacin da aka ce kana tuna Allah cikin al'amarinka to shi ma ya ce azkurku zai tuna da ku ɗaya ke nan abu na biyu yake cewa addu'a yanzu ga shi kowa yana da bukata kowa yana cin a masa addu'a kuma kowa yana ta gaya wa Allah ta hajjuni sauran da wani a gida karatun ƙwa'ani yake ce to na fito addu'a kada ka bar addu'a kada ka bar addu'a idan ka bar addu'a to za a haramta maka menene ijaba saboda haka inna lalzina ya sa domin an ibadati sai da kuma da annama da fi wanda suke girman kai suke barin ambatona za su shiga wuta jahannama suna magaskanta abu na uku yake cewa istighfari yawaita istighfari dukkan mu na masu laifi ne illa wanda Allah ya tsare cikin da tawfiki na Allah a iya samun wasu ɗaiɗaiku wanda Allah ya tsare su to wannan ambaton Allah ya ce karkar mai santiyon ambaton Allah sai ya kasance kai ma Allah ta baraka wa ta'ala ya kau da kai da gare ka to saboda haka ya ce istighfar yawaita istighfari abu ne wanda Allah ta baraka wa ta'ala yake son sa saboda haka mu dinga yawan ambaton Allah saboda kada a haramta mana afuwa saboda haka kira na ga yan uwa mun ambaci sunan Allah mun ambaci sunan Allah da yawa a bakatun Qur'ani zikirori daban-daban kaida da sanin da nan cikin wannan dangan farma to ne kokari mun lissanci waɗannan ayyukan alkhairi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana manzara sun yake cewa in ba liman wajada fi sahihi sahihi sahihi sahihi istighfaran kafi ma jalla da wanda ya samu a cikin ma'aunin ayyukansa na kwarai aka samu menene yawan istighfari a samu istighfari mai yawa cikin ma'aunin kyawawan ayyukan ya ce a ta'arifuna maniya ya ce in ha shagar aljanna ya ce wata bishiya ce a gidan aljanna ita ce wannan duba ya ce tsawon tafiyanta a tsawon tsiwon wannan bishiya din kamar tafiyan jirgin sama ne na tsawon shekara ɗari amma Allah yana yi wa waɗanda suke masu ambaton Allah ne saboda haka wannan imanta kawai aka ce a tafiyan jirgin sama faɗin imanta sai jirgin sama ya yi tafiyan shekara ɗari na tafiya sannan ya kai ƙarshen yawan so da haka akwai malamai da yawa fatan shi Allah ta baraka wa ta'ala yadda muka saurari darussa masu albarka suna ƙur'anai na hane-hane da kuma umarni daban-daban muna roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da su kuma shi malam ya ɗaya juhudi ya yi ta ƙoƙari wajen tun daga farkon Ramadan aka fara tafsirin nan muna nan har ya kai ga yau 27 Allah ya sanya masa a ma'aunin kyawun ayyukansa shi adalar ma da yake jan baki shi ma da mahalarta duka Allah ya amsa mana Allah ya mana afuwa Allah ya karɓi ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa alhabis malam Musa Hussein muna addu'a da wannan jawo hankali da kai mana a takaitaccen lokaci Allah ta'ala ya albarka a gurguje za mu kirawo Dr. Abubakar Idris Talle daya daga cikin malaman namu a wannan gari domin ya zo shi ma ya albarkaci wannan zama namu da yan kalmomi irin nasu na manya insha Allah Dr. bare ta fadar mashi ko a zai a zo na da ma magana ba إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين هنا ميك بوجان الله تعالى يقول لنا أنا إلى القوة اللهم لا مكان muna ƙara gode miki musamman ma a yau muna daren 28 kenan kaga an yi azumi an yi ta karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma na tsawon kwanaki 27 kenan tsira da amincin allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan godiya da jinjina ga Allah ta'ala babu shakka muna yaba mashi dan uwa hafiz malam murtada irin kokari da yake yi na wajen fassara da kuma bayanin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma a tsawon waɗannan kwanaki guda 27 da malam yake ta bayani na ayoyin alkur'ani mai girma ina ganin za mu iya tattara duk bayanai da aka soma duk fassara da aka soma da tafsiri da aka soma na alkur'ani mai girma tun ɗaya ga watan ramadana zuwa yau 27 a dunkule maganar me ake yi sannan kuma me ake bukata ga kai mutum musulmi ko kana nan cikin masallaci ko kuma daga wani wuri daban ka saurari karatun za ka tarar duk bayani da ake yi wasu abubuwa ne guda bakwai guda bakwai insha Allah ta'ala abu na farko ayoyin gabaki ɗaya za ka tarar suna magana ne akan alaƙarka kai musulmi da mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hanyoyi da za ka bi ga ƙarfafa alaƙar wannan yana da muhimmanci ƙwarai alaƙar ka kai da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hanyoyi da za ka bi ka ƙarfafa alaƙar saboda haka idan aka lura a cikin karatuttukan akwai wasu wurare da ake maganar abin da ya shafi wanda malamai suke cewa su ne hanyoyi da ake bi a ƙarfafa alaƙa da Allah ta'ala suna cewa waɗannan hanyoyi sun kai kamar guda goma sha bakwai wasu su mai da su har wajen ishirin da ɗaya misali wanda ya gama magana hafiz malam musa mashawi sai ya ambaci wasu daga ciki wasu daga ciki waɗannan hanyoyi ne da ake bi a ƙarfafa alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar abin da ya shafi yawan zikiri zikiri yawan zikiri wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun yawan ambaton Allah ta'ala yawan zikiri yawan ambaton Allah ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake ƙarfafa alaƙa da Allah ta'ala kuma wani abin sha'awa waɗannan abubuwan guda bakwai da su ne ma za a zo a ce maka su ne hanyoyin cin nasarar rayuwar mutum musulmi a duniya kuma su ne hanyoyin cin nasarar rayuwar mutum musulmi a lahira waɗannan guda bakwai to na ɗaya kenan sannan akwai misali muna maganar hanyoyin ina tsoro kada in haɗe abin ne in ba haka ba da sai in ambace su kawai malam a cikin karatuttukan an yi maganar alaƙar mutum da Allah ta'ala da hanyoyi da za a bi a ƙarfafa alaƙar kamar yawan zikiri yawan tuba tuba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga baki ɗaya ko ya ku musulmai ya ku mu'minai idan kuka yi haka sai ku ci nasara sannan da yawan istighfari malam dazu ya ambaci yawan istighfari to duka wannan hanyoyi ne da ake bi a karfafa alaka da Allah ta'ala sannan akwai tuba sannan akwai yawan addu'a mutum ya zama mai yawan addu'a ita ma hanya ce da ake bi a karfafa alaka da Allah ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ya rasulullah da ubangiji na ma ba zai damu da ku ba in ba don addu'o'inku ba sannan daga ciki ala'ayi halkar in tsawaita ina jin malam ya ce 'yan mintoci ne kaɗan amma ne wannan abu na farko kenan da ayoyin nan duka suke magana a kai alaƙar ka kai ɗan adam mutum musulmi da kuma Allah ta'ala da hanyoyi da za a bi a karfafa alaƙar saboda haka akwai buƙatar matuƙar mutum yana so ya ci nasarar rayuwarsa ta duniya ya ci nasarar rayuwarsa ta lahira dole sai ya samu alaƙa mai kyau alaƙa mai ƙarfi da Allah ta'ala ah ga wata babba ma attaqwa akwai attaqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun ikon Allah duk irin waɗannan yawancin aka faɗa sai a maka maganar nasara a rayuwarka ta duniya nasara da kuma a rayuwarka ta lahira to a wannan gabar kawai alaƙar mutum da Allah subhanahu wata'ala da ƙarfafa alaƙar da Allah ta'ala ya kamata a ce a kwana 27 ɗin nan da ake ta karatuttukan nan a ce yanzu kowa ya samu alaƙa mai kyau alaƙa mai ƙarfi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda a ce a mutu yau a mutu gobe ko jibi kusan kowa ma a shirye yake kowa zai ce a tafi kawai a tafi kawai wataƙila in banda irinmu irinmu dattawa saboda abubuwa sun yi yawa misali shine mutum zai soma lissafin kaza lissafin kaza amma da ya kamata a ce inda za a mutu gobe mutum ya kalli alaƙarsa da Allah subhanahu ta'ala ya ce e a shirye yake a tafi kawai to waɗannan ayoyi sun yi ta maganganu haka sannan abu na biyu ayoyin suna maganar alaƙar ka kai mutum musulmi da manzannan nan duka amma kuma sai a taƙaita maka alaƙar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan ka karfafa alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka karfafa alaka ne da sauran manzannan gabaki ɗaya to za a yi ta maganganu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyoyi da za ka karfafa alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da ya kamata zuwa yanzu a ce alakar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin karfin alakar ta karu alaƙar ta soma ƙarfi sosai da sosai har a ce yanzu da yawa daga cikinmu sun soma mafarke-mafarken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce a ramadanan nan ba ma sau ɗaya ba kayi mafarkin manzon Allah sau ɗaya sau biyu sau uku saboda lokaci ne na ƙarfafa alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin ayoyin da aka yi ta karantawa ake ta fassara su da suke da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyi kamar guda bakwai zuwa goma sha ɗaya da ake bi a ƙarfafa alaƙa da shi alaihi salatu wasallam misali daga ciki akwai dole ka san shi a matsayinsa na manzon Allah ka san shi sannan kuma dole ka so shi fiye da kowa fiye da komai sallallahu alaihi wasallam sannan dole ka bi duk abin da ya ce a yi duk abin da ya umarni da a yi ka yi ƙoƙarin yi duk abin da ya hana sallallahu alaihi wasallam a bari sannan kuma son mutanen gidan shi alaihi salatu wasallam da son sahabansa da kuma yawaita mishi salati misali duka waɗannan hanyoyi ne da ake bi a ƙarfafa alaƙa da shi sallallahu alaihi wasallam wanda sun kai har kamar guda tara zuwa goma sha ɗaya to waɗannan ayoyi alhamdulillahi sun yi ta bayanai mai yi ta'in rasula faƙari a Allah haka misali قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم irinsu irinsu misali duka a nuna maka wane ne shi sallallahu alaihi wasallam wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama yastaftunak qulillahu yuftikum duka wannan zai nuna maka wane ne shi sallallahu alaihi wasallam kuma wani abin sha'awa ikon Allah iya saninka wane ne manzon Allah iya son da zaka yi mishi iya yanda ka san shi to iya son da zaka mishi kenan kenan idan ka san shi sosai zaka ji kana son shi sosai da sosai kuma iya son da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya son da Allah ta'ala zai maka iya taimakon da Allah ta'ala zai maka iya cin nasararka a wannan rayuwa kada ruwa ake a to ai ya kamata in tsaya kawai haka ala ayi hal barin ambace su kawai eh ba sai an yi bayani ba ba sai an yi bayani ba a karamakumullah amma tabbas ɗan uwa masu girma abinda ayoyin nan duka suke bayani kenan wannan na farko alaƙar mutum da Allah ta'ala da hanyoyi da za a bi a ƙarfafa alaƙar abu na biyu alaƙar ka mutum musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyoyi da za a bi a ƙarfafa alaƙar sai abu na uku ayoyin suna magana akan alaƙar ka kai da iyayenka guda biyu iyaye da kuma hanyoyi da za ka bi ka ƙarfafa alaƙar to sai abu na hudu ayoyin suna magana akan alaƙarka da arkanul islamul khams waɗannan arkanul islamul khams shahada sallah azumi zakka hajji da kuma hanyoyi da za ka ƙarfafa alaƙa to sai na hudu alaƙarka kai mutum musulmi da kuma mutane duka mutane duka ɗazu malam yana magana akan mu'amala har ya ja kunne sosai da sosai akwai buƙatar kiyayewa wallahi da a ce za a yi bayani ne filla-filla abin zai baka sha'awa wannan gabar yadda allah ta'ala ya damu da wannan gabar ya damu da sai ka sauke wannan nauyin ya kuma yi maka bayani filla-filla wani abin sha'awa don kada ka ce an barka a duhu sai Allah ya kasa mutane gida tara na duniya baki daya don ka samu sauƙin sauke wannan nauyi wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wabin sabili wa ma malakat aimanuku gida tara duk kowanne don ka samu sauƙin sauƙe wannan nauyin to wannan shine abu na hudu abu na biyar alaƙar ka kai mutum musulmi da alkur'ani mai girma alkur'ani da kuma hanyoyi da za a bi a ƙarfafa alaƙar da alkur'ani su ma ina jin sukan kawo hanyoyi kamar guda bakwai misali kai tukuna alaƙarka da alkur'ani Allah ta'ala ya ce maka innama umirtu manzala sallallahu alaihi wasallam innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran an akuna min almuslimin wa an atlu alquran ka gani an umurce ni da in zama musulmi kuma in dinga karatun alkur'ani alkur'ani to akwai hanyoyi dole kaga alakar ka da da alkur'ani mai girma ya ishe mu faqra'u ma tayassara min alkur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara minhu to duka wannan zai maka bayani alaƙarka da alkur'ani mai girma to sai abu na shida alaƙar mutum da sauran halittu duka halittu duka baki ɗaya da waɗanda suke da rai da wanda ba su da rai misali ya ishe mu dai har a ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana bayanin wata Allah ta'ala yayi alƙawarin zai jefa ta a wutar jahannama saboda kuliya kulliya ta kulle ta bata bata abinci ba kuma bata sake ta taje ta nemi abinci da kanta ba a haka har ta mutu Allah ya alƙawarin sai ya shigar da ita wutar jahannama in wa masu girma ala ayi hal ayoyin da dai duka aka karanta zamu iya kasa su kenan gida shida zuwa gida bakwai fatan mu duka kowa ya shiga taitayinsa yayi kokari ya sauke waɗannan nauye-nauye da ke kansa har kashi gida bakwai ko gida shida misali ka samu alaƙa mai kyau da Allah subhanahu wata'ala ka samu alaƙa mai kyau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu alaƙa mai kyau da iyaye ka samu alaƙa mai kyau da mutane ka samu alaƙa mai kyau da arkanul islam al-khams ka samu alaƙa mai kyau da alkur'ani mai girma sannan ka samu alaƙa mai kyau da sauran halittu baki ɗaya Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala kuma ya saka da alkhairi malam muna ƙara yi maka addu'a da fatan alkhairi Allah ya ƙara fahimta Allah ta'ala ya tara mu kamar yadda ya tara mu a nan ya tara mu a gidan aljanna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh